بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa fuskokinmu a daidai wannan rana da muke karatu cikin littafin Ratul Ahkam na al-Imam al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi idan ba manta ba wancan sati mun tsaya a hadisi na 135 hadisin warrad maula al-mughira ibn shu'ba mun yi nisa a ciki kuma zamu ƙara shi dan abin da ya mana saura sai mu ci gaba da daga inda kuma zamu tashi mala yace wa an warrad maula al-mughira ibn shu'ba qala amla alayya al-mughira ibn shu'ba fi kitab ila muawiya anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi dubri kulli salatin maktuba لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات حديث لك وراد مولى المغيرة ابن شعبة برنبا ومغيرة ابن شعبة قال لك توا أملا علي المغيرة ابن شعبة sahabi mutira ibn shu'ba ya mun shifta fi kitabin a wani wasiqa da ya rubuta ila muawiya zuwa ga muawiya annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu cewa manzon Allah sallallahu ya kasance yana faɗa fi dubri kulli salatin maktuba a bayan ya da kowace sallah ta tafarilla yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu ambata da gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya lahul mulku duk mulki nasa ne wa lahul hamdu dukkan yin godiya da kirari da yabo din nashi ne wa huwa ala kulli shay'in qadir ubangiji shi mai iko ne akan komai akan kuma kowa Allahumma ya ubangiji ya Allah ta'ala la mani'a lima a'taita babu wanda zai hana abin da kai baiwan kai baiwan shi wala mu'tiya lima mana'ta kuma babu wanda zai hana abin da da zai baiwa abin da ka hana wala yanfa'u zal jadd minka al jadd wani mawadaci wadatar shi ba ta amfani da shi a wajenka ba sun mawafattu sai shi wara da ke cewa sun mawafattu ba ala mu'awiya bayan wannan wasiƙa kuma sai na ƙara tafiya na shiga garin da mu'awiya yake khalifanci wato can sham kenan fasa mi'tuhu ya amuru nasu bi dalika sai na ji shi yana umarta mutane da wannan hadisin da aka da umqira ya gaya mishi wa fi lawin a wani lafazi kana yanha an qila wa qala sai ce ya ƙara musu cewa kuma manzo Allah yana hana qila wa qala wa ida'atul mal da kuma wato bannan dukiya wa kasartu su'al da yawan tambaya wa kana yana an qubil ummahat kuma ya hana a rika wato sa'a iyaye mata wa wadil banat kuma ya hana a danga binne wato mata yara mata wa man'in wahat kuma ya hana mutun ya hana kuma shi kuma ya rika nema shi a bashi a mun tsaya mun ba za a tuna mun tsaya wato a wannan gaba ta wa kana yana an qubil ummahat insha Allah akan shi zamu karasa sai mu ci gaba da sauran wawadil banat wa man'in wahat amma wajen wannan na bayan shi wa kafarta su'al a fasara guda biyu malamai suka yi kuma mu wacin sati fasara daya muka yi muka wuce kafarta su'al na farko shine yawan tambaya yawan roƙo wanda shine muka fasara shi a wacin sati malamai sun fasara shi da wannan fasarar su ma sannan ko kafarta su'al kuma shine kuma yawan tambaya akan abu da bai da wani amfani a addini bai da wani amfani a addini ko kuma ba zai maka wani amfani a duniyanka ba saboda haka to yawan tambaya kan wannan musamman ma abin da shafi addini ba a so kawai mutum ya zama aikin sa kenan yawan tambaya ya zama tambaya ne ba yake yi ba saboda ya je ya gyara ibadarsa ba ya gyara alaƙa shi tsakanin shi da Allah ta'ala ba a yana yi ne saboda kawai wani lokaci ta'annuci ko kuma dole zai ya tambaya ya dinga bin kwakwafin wasu abubuwan da ma ba da wani amfani in ya san su kamar ya ce misali wannan wannan kare da yake ba asabul kafi wai shi baki ne ko fari ne kaga yanzu wannan ban amfani da masa ba zai masa wani amfani komai ba eh dai rai wannan abu ba su da amfani sannan kuma daga cikin kafafi su'al kuma shine wato a rika tambayan malami mai da'awa akan wani abin da yake kawai a tambaya ake saboda nishadi saboda murewa shi ba wani kaga ba daidai bane eh mazala yake cewa yana daga cikin abinda a wato abinda ya sanya wancan al'ummai suka zama sun fada halin kakanikai daga ci ake cewa kattartu masailihim ala anbiya'ihim kattartu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim yawan tambayoyin su da suke yi yawan tambaya su ta tambaya kan tambaya ta annuti na neman wato sai sun kai sai sun kai wato mai da'awa kasa sannan kuma da yawan kuma sa'in sun aka gaya musu kuma sai su saba mai da'awan ya gabas annan annabi ne ya gabas su ko su yamma to sannan kuma mazala yana faɗa cewa daga cikin mummune wanda ya fi kowanne laifi wanda ya fi kowanne laifi shine wanda zai tambayi wani abu zai tambaya su tsabar tambayan shi sai a haramta abun alhali da can ba haramta ba sai a haramta saboda tambayan da yi to haka ne na ƙara nuna mana cewa yawan tambaya din addini ka tambaya abin da kawai kake ganin kana da amfani yana zai maka wani amfani kana da buƙatar ka san wani addinin ka imanin ka ne ko kuma farilla ka ne da ainihi ko kuma a'a wani abu ne da zakka da ubangiji ya ya baka dukiya kana bukatan ka sani to babu lifi wannan amma ka dinga tambayan wani abu da bai da wani amfani to wannan shi ma malamai sun fassara kasar da su'al da wannan da wannan wato fassara din duka duka ka gama anan guda biyu zai dauka ko dai tambaya neman ilimi amma aka abu da bai da wani amfani ko kuma tambaya a baka duk wannan wato ba daidai bane to amma mu dauke wannan a ce kasatu su'al yana magana akan tambaya ne mai ilimi ya fi kyau saboda nan gaba akwai irin tambayan wa mar'in wahat eh shi yace a bashi kuma shi kuma ya hada kaga wato shi ma dai zai zo akan wannan mazalla yace wa kana yanha an qul ummahat mazalla yace wato ubai da cewa mazalla yana hana akan sa'a mu iyaye mata nan an keɓance iyaye mata ba wai saboda su ma iyaye maza ya kamata a saba musu ba saboda sai dai abin da muka faɗa wancan satin saboda iyaye mata galibi ya'ya sun fi ganin sun fi kusanci da su kuma sun fi ganin cewa wato sun ɗin wani raini ya fi shiga tsakanin su to kuma da hali kuma sun fi uban haƙƙi girman haƙƙi da suke da shi akan uban akan ɗansu ba ƙarama ce ba to kaga kuma su ya fi cancanta a fi kyautata ba akan ma uba shi ya fi cancanta a kyautata ma akan ba uba ba ya ce mutum wani in ya kyautata ma mahaifin shi kawai bar uban ba a'a ana magana inda wani hakki zai zo sai dai ɗaya kai ba ɗaya ɗayan kuma ka hana shi to dole mahaifin za a fara gabatar ba kafin kafin mahaifi saboda abinda muka faɗa na hikimomi da musulunci sa ya kawo haka na farko dai ita mahaifiya daga ita sai ɗanta kai kuma wataƙila kana da sauran yaya a wurin wasu mutum ya aure to kaga in wani abu yake nema zai iya samu a sauran wajen yayan amma ita ba yake samu ba ila ma ita kadai ta shi kadai ta haifa sannan kuma ta fi kusanci da uban ga danta akan kuma kusanci da uban yake da shi ga dansa saboda ita ta ita ta dauke shi ita ta cikin shi ta dauke shi ta rainan shi kuma duk wani wato nan ne inda yake wasa yake komi da komi a kanta a jikinta da kuma cinyanta da sauransu saboda kaga ya dace da ba kuma lalle a yawaita wato nan nagi akan cewa ka a samu iyaye mata sannan kuma malamai sun shigar da duk wani duk wani wanda yake ne duk wani wanda ya zama ya duk wacce take ta ta zama ka tamfar uwar akwai da zaka kai haihuwar ka ce kawai bata yi ba amma kusan duk wani wahalhalu ta tai da kai kamar alhala kanwar uwa ko yar uwa musamman in uwar ba ta raye za ka samu sun yi mana hidima kwarai daga ko kakannin mata za ka samu sun mana hidima wanda ba za ka wani mace tsakanin mahaifiyar da ita ba to ita ba wannan zai ya shiga cikin wato lalle ka saba wata saboda me saboda daga ci abin da sai aka ce ka kyauta ma uwa shine wannan hidiman ta maka tun kana yaro to ita ma kuma ta yi maka wani kaso na hidiman duk da bata dauke ka ba bata dauke ka a cikin ta ba to amma duk wani wahalhalu kai da wato tayi da kai saboda haka su ma sun shiga cikin wanda ya kamata cewa lalle kar kar ya saba musu domin wani lokaci za ka ana yawan samun haka kaga da duk girman shi yayi a wajen kakasa ce ko wajen kanwar mahaifiyarsa ko wajen yar mahaifiyarsa amma da zarar ya girma kawai shikenan sai ya nuna kawai shi ga mahaifiyarsa eh to ba ba zai ce za a canza maka sunan mahaifiya ba amma kuma duk da haka sani cewa wannan ita ma abin da ta yi maka tun kana yaro aka kai maka tun kafin ma a maka shayi kila a nan kaje ka girma duk wani wahalar ka ta sani kuma yanzu kuma ka zo ka rika nuna mata cewa ita bata isa ba to kaga wannan wato ba mai yin wannan sai wanda yake mai mutunci mai yi kuma baya son mutunci Allah ya raba mu da mutunci a sai kuma wato wa'dul banat Allah ta mazala ya hana wa'azul bana shine binne iyaye yara mata wato shi wanda wa'azul banat ba wai ya fantsama ne a cikin al'umman larabawa ko al'ummin sai dai saboda mummunan munin wannan ta'adar ya sanya za ga qur'ani da kuma bangarori na hadisan manzala suna ana yawon lalata shi wai ba wai kowa da kowa ne yake zuwa kawai na bin da yara mata ba idan wai al'ada larabawa kenan kamar da suke tsammani kamar da wasu marubuta wanda babu san suke ne ba su aibata larabawa su aibata manzala saboda wannan a shari'a musulunci a laifin koda kaɗan ne amma laifin ya girma za ga kuma ana yawan lalata shi saboda duk mai ji ya san cewa wato ba daidai bane wannan to su suna abinda yasa suke wato binne yara mata a na farko dai suna ganin cewa musamman suna cin halin yaƙi amma fi samun haka amma ana samun lafiya in ba haka ba kace suna binne yara mata to su waye haife su maza suka haife su ai mata suka haife su kuma dole dai in mutum zai yana son ya haihu auren zai je ko je sai baiwa na haka ne mata suna nan matan da suna nan ba wai ana magana wai su ake suke nan kawai da zaran an haifa musu yara mata su basu kashe ba ba wannan magana ai in ka je ka duba larabawa babu wani balarabe wanda yake bayi da wani wacce take mata shi da yake ji da ita ko kuma wacce take kuyangar shi da yake ji da ita za ka ha'a waƙe-waƙen shi kana fahimtar cewa yana mata hidima ba za ka mai mutunci dai baka jin yana ambata sunan matar shi da algaza amma kuma duk da haka ne za ka fahimci cewa shi mai iyali ne kuma yana da mutuncinsa duka in kana bibiyan wato waƙoƙin su na adabi za ka ga dukkanin wannan saboda haka ba wai wani alaƙa ce wani aƙida ce da suka rike suka zama wato ta fantsama a ko a wurin kowa ba galibi idan ana cikin halin yaƙi to kaga ba mai iya ba mai iya wato kare kare su a cikin wannan halin yaƙin in ba maza ba to in aka haifi musu mara matan sai su zama su dan ji daɗi ba kuma ana aibata shi cewa to kai yanzu idan idan aka je aka idan zakara ya jawo in kara ta ja zakara wa zai je ya je kare maka in aka je aka jawo fada wa zai je kare maka kai kai sai dai haihuwan mata kawai kai abul banat ne kai ba za ka je ka haihu to sai wannan ya zama har shi ma yana jin takaicin wannan abin shine kaji qur'ani ya kawo mana labarin wai za mu kira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib ita wai za mu kira ahaduhum bil unsa idan aka madayan su bishara cewa mace aka haifan masa walla wajhu muswaddan wa huwa kadhim sai wa fuskan shi zama yayi baki irin ina mai halin bakin ciki ayumsiku ala huna am yadsuhu fi turab zai rike shi a matsayin wulakacin da jama'a suke masa yan abokin zaman sa abokan zaman sa yan majalisar sa suke masa am yadsuhu fi turab ko a kawai zai je abin da aka haifa masa je ya turmuza shi a cikin a cikin kasa a ce ya bunni a haka ala sa'a ma hukum Allah ta'ala yake cewa tunda abin da suke hukuntawa kaga tun ayoyi da dama ubangiji yayi magana cewa wani abin da ake ba daidai bane eh saboda ai za su iya hanawa tunda ai su suke ƙara ingiza shi wannan da aka haifa yara matan su je suna mishi dariya suna cewa shi bai da wani wanda zai kare masa faɗa nan gaba ko kuma in an kashe shi wani zai je bukarin sa babu saboda haka shikenan a rika masa dariya da sauransu to wannan da daga cikin wato abubuwan da yasa da ya sanya suka rika kashe mata a haka sai maza Allah kuma ya zama yawa to ya rika suna musu wannan abun yana nuna musu cewa wato babu wani babbaci tsakanin mace da namiji kaga to wane fara kawo wani yancin mata a nan musulunci fara kawo ba ba ba mace tsakanin mace da namiji so ba ka kawai dan aiba maka mace ka ji cewa kai ba kai ka ji baka san baka baka jin daɗi wanda kuma haka ai mun ba muna da wannan muna da wannan al'adar wata kila dai yanzu ya dan sanyi amma za ga in aka samu ta uwar garke ita kuma uwar garken a gidan sai mata take haihuwa sai ka ga wato tsankani su mata suna suna wato mata wani maganu ke ba ta komi sai haihuwar mata to ran da kuma aka sake ubangiji ya musu baiwa da namiji to ita kuma za ta ga wato wato rashin rashin rashin wato kyautawa kwarai da gaske tun daga wurin mahaifin ba wanda ne zai sa wajen ana baka yara mata shi kenan ka samu yaro da miji ka kamar da shi wani dan lele dan gaban goshi sai abin da yake ka duka musu nuna musu cewa to ai sun je wanzu za su je ku ba gidan gidanku bane nan wa ya faɗa maka ba gidansu bane ka mutu ka gani ha ka mutu ka gani ka gani ba araba da gado ba shi namiji a namiji wannan kaso biyu da aka bashi kaso ɗaya nashi kaso ɗaya nata kaso ɗaya kuma ta ji ta dawo wani rigima kuma ta dawo kuma shi ma zai mata abin da ake magana kenan ba wai magana ce ta ta a dinga bibita yara maza kamar yadda wula za mun da ba su da cikakken ilimi suna yi ba ko namiji ko mace duk wanda Allah ta'ala ya baka amsa hasali nawa aka samu ma wato mata su suka kowa sulan arziki ma gidan nasu ana samu haka da yawa sai ta ta yi ta aure wani wanda yake da balagu ne shi shi ko yana miji yana ta yana ta wahala kana ta wahala da shi na makaranta ba a dama magana tausayi ma ayyukan nan ba za a hada ba na za a hada tsakanin tausayi tsakanin tausayi namiji da mace eh ai namiji sai tautauran ne kwarai da gaske sai an yi da gaske saboda haka wato shi wazil barat kar a yi tsammanin wai kawai wannan al'ada ce kawai hatta nuna bambanci tsakanin yara mata har mata su gane wani lokaci ya ga matan har sun zama wato sun zama tufa misif sun ma sallama ai saboda ni ban ta cewa saboda ni mace ce mazala kuma sai ta ba shawara suna ta cewa kan abin da zai faru a gidansu ba kawai dan kai dan shi wani shi namiji ne ba ko shi ne ban dan namiji a gidan kawai bai rinka yin wani mulki yana kumbura kumbure bayan wata uwa ta kila sun girme shi cewa aka komi da komi zai sani ba ba wanda ya san komi da komi saboda haka wato yara mata da yara maza duka baiwa ce da ubangiji kuma so da dama ba ka sanin wani zai ji kanka wani zai zan maka alheri ko sarausa da alheri a gidan da aka ba ka sani ba sau da aka magana cewa za a nufin bisa karin maza da mata duk wannan wato jahiliya ke kawo shi wannan wato al'ada ce jahiliya ɗanza ba al'ada ce musulunci ba sannan kuma zai shiga cikin wa'azin banat shi ne saboda mutum kawai ya ji cewa macen za a haihuwa mushi kawai sai ya kokari ya ce in an je an duba tun tana ciki ya ce kawai a sa ta makawara kawai a sha wani fes ko wani abu a zuba cikin wanda kuma har yanzu ana yin wannan abubuwa kawai mutum wai in ya ji ya duba shi ya gaji da mutum kullum kullum an kuma dai an kuma dai shikenan da zaran ya je ya gani sai zai ce a ta sha magani kawai ta zuba da wannan cikin kaga wannan abin da kai shine wazul banatin me ya bambanci tsakanin wanda ya bune da wanda ya je kawai sa ta bi makwara ba ba wani bambanci kawai makwaran nan shi ma da iyayen shi zai zai gangara ne ya yi kasa sai da ka ba wani bambanci ga wanda ya saboda an an wato ya samu ciki na mace ko namiji ne ba a ce ka mishi wannan babban ne ma mace da wato nasi ya rika zuwa a kansu su da aka ce a yi musu rahama wato a rika tallaban su mazala za ka haka gana cewa duk wanda ya samu yara yarinya masu ko yara mata guda biyu ya musu tarbiyya za a bashi wani babban ballada ya musu tarbiyya har suka yi aure kaza kaza kaza kaza kaji mazala ya faɗi amma sai ga al'umma duk da haka wannan wato kamar yana shiga ta ta kunni ne yana fita yana ƙara fita kuma mai kuma ya zauna a cikin zuciya Allah ta'ala ya ya taimake mu to banda wannan kuma akwai akwai wanda kuma kaga waɗannan su suna su suna ba suna kashe matan ne su larabawa saboda suna tsoron wai abun kunya ko suna jin cewa ita ba ta da wani buwaya da ta iya kare su ƙara kabilar su kaga dan haka suke wannan to amma daga kuma banda wannan kuma akwai abin da kuma shari'a ta gaya mana cewa suna kashe yayan nasu hatta mazan wani lokaci idan suna jin cewa su yaran zai kawo su talauci har mazan wani lokaci suna kashewa idan suna jin cewa yaran zai kawo su talauci ayoyin qur'ani akwai inda yin magana ayan al'aulat banda albalat din ba al'aulat kaga ya hada da kayan mace da miji ka kashe kawai kai cewa wannan abun wato shi in ka cika yaran zai kama ka talauci zai hana ka ci abinci sosai dan abin da ka saba ci wainan kwai da kake ci duk wanda zai hana ka to kaga yanzu wannan a mu na mu zato Allah zato kai a daidai wannan wajen ya kamata mi mi fadakarwa akan yanayin sallah da yan uwa ɗaliban ilimi da kuma wasu daga cikin malamai da suka shahara za ka ji wato su 'yan duniya suna ƙoƙarin ɗaukan ire-iren wannan fatoyin nasu cewa yanzu lokaci ne ana cikin yunwa komi da komi sai ka siyan makanka lokaci ne na ka rika tara yaya lokaci ne ka tara yaya kawai lokacin da komi da komi sai kai kake makanka a najeriya to kai ki a daidai lokacin da kake faɗa wannan magana kai ba kana nufin mummunan nufi ba amma shi zai je ɗauko daidai wannan wurin shi ke sai ya ce ai gashi nan malam malam malam malam ya ce ya ce kawai mai tahdidi mai iyakance kawai ya abin da za mu haifa to kaga yanzu abin da kai abin da kai kaga baka yake jami'a addinin musulunci ba saboda wato kamar kana ce musu ne a kar ka haihu sai ka sami wato abin hannu sai ka zama almusu kar ka haihu sai ka zama ka sami wato yalwa in sun da ai me yasa kace kai kai haihu saboda wai bai da abin hannu to kaga idan ka ce kuma mutum kar ya haihu saboda bai da abin hannu to wannan shine wato tsantsan abin da Qur'ani ya suka Qur'ani ya hana ya hana ayan Qur'ani ita gaba galibi ma ta fi magana kan wannan matsala cewa kar mutum ya ki haihuwa saboda gudun talauci in za ka yi haihuwa saboda wasu dalilai ta tarbiyya da sauransu daban amma ka ce kai saboda kana ganin abin hannunka bai kai ya kawo ba saboda kana ganin wannan dan zai zo cinye maka abinci wannan wannan ba daidai bane kuma a maganar gaskiya hatta kowa ne aka jera faɗin wannan maganar to kasa ya sa Allah nasu Qur'ani eh dan ana samun haka su lokaci ko ta hanyar WhatsApp ko wani abu sai a ce ga abinda malam wani yace ai ai an ce kar mu tare yaran da Annabi zai ba zai yi alfahari da su ba dan haka shikenan ni ba zan ni ba zan haihu ba ko ko ai an ce ai an ce yanzu tunda wato ba ana cin halin a Najeriya nan ana cin halin wato kakanika yi ne ba babu abinci shikenan dan me zamu sake yara har haka kaman fari a waje shikenan in ba za ka iya haihuwa ba ka kyale kar ka haihu to kaga yanzu wannan mummunan mummunan fata baka bayar saboda duk wanda yake almunkhani qala almaquba da almutanabbiya dole wani karkataccen kuka zai dauki wannan fatawa ta kuma je ya aiki da ta ba daidai ba ba lalle kai abin da kake nufi kenan ba amma zai amfani da ta ba ba yanda kake so ba Allah ta'ala yayin da ya tashi shi shi cewa ya wala taqtulu auladakum min imlaqi nahnu narzuquhum narzuqukum wa iyyahum yake cewa kar ku kashe yaran ku min imlaq al imlaq daga malqa yamlaqu al imlaq shine al iftiqar al faqr tsabajan wato talauci kar ku kashe yaran ku saboda talauci mu za mu azurta ku mu za mu azurta su azikin azikin azikin yaran kai na hannunka ne so nawa za ka haihu ma baka da komi amma shi kafin yamma ya samu ya samu kaya yafi ashirin kai kana na baka samu koyi ba kada ka azikin shi daban azikin ka daban Allah ta'ala ya ƙara cewa la taqtulu auladakum khashyata imlaq kar ku kashe yaran ku saboda gudun talauci la an narzuquhum wa iyyakum la an narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira mu za mu azurta ku mu za mu azurta su mu za mu azurta ku duka kuma kashe su wannan wato zunubi ne mai girma to yanzu yayin da kake cewa saboda kawai a Najeriya yanzu yanzu tun shekara 20 baya kila ma 30 kacin kafin kafin ma ake cewa Najeriya na bayan ta wato gaban kullun lalacewa take yi to ya zaka ce yanzu ka haihu ya kace san mi sai a daina haihuwa saboda kawai jama'a ana cin halin kakari kai ba a ci abinci wannan kaga wannan wato bata wace ba daidai ba don saboda idan ka ce wai saboda abincin ne zai hana ka kai ni ba ina cewa ka aiwatar shi za mu yi magana wasu abubuwa nan gaba ai musulunci ya kawo wasu hanyoyi na tarbiyya da sauransu amma ka ce wai kai ba za ka yi ba saboda abinci to muka ce wannan shine abin da kun qur'ani ya faɗa wala taqtulu auladakum min imlaq haka ya faɗa ka kashe ɗanka kawai ko ka ji haihuwa saboda kawai kai ci abincin ka wani ma yanzu kawai har ma yana ji cewa shi da bayan ya riga ya zai je wani abin da ake yi wani civilization da ake kuma permanent vasectomy da ake fada kawai sai ya je kawai ya isa kawai kamar wani fideye kamar wani wanda yake dan tauri kawai ya je kawai a cire mishi wasu kwayoyin haihuwarsa yana jin cewa shi wannan wato wato daidai yayi to kaga wannan ba wannan ba daidai bane duk wanda zai ce wai zai kashe zai ki haihuwa saboda wai shi ba yi da kuɗi shi ba yi da kuɗi sai yayi kuɗi tukuna to kaga wannan ya muna mu ubangiji zato saboda ubangiji shi ne ya dauki gabarin azurta kowa Allah ta'ala cewa ya nahnu narzuquhum wa iyyakum mu za mu azurta ku mu ne kuma za mu azurta su saboda haka magana magana a ce wai saboda wai current economic state da ake ciki a ƙasa wanda zai sanya wai karin mahaihu duk wannan ba daidai bane ba in akwai wasu dalilai da zai sa kai ka dai tazara ko wani abu amma dai kar ga zama wani dalilin da yasa baka haihuwa wanda wannan wani hatta wasu haka suna kawo wasu maganganu suna ɗan lauye-lauye amma an katar bai ta haƙiƙa ne akwai wanda na ce mashi fi sabi lahi kankushi zuciyanka wannan kana ba ka san kayan hunan ne saboda kawai kai yanzu ba ka da kuɗi ya ce wallahi tallahi shi bisa haihun ne bai da kuɗi na ce ka gaya bakan gaskiya ya ce ka gaya bakan gaskiya to wannan ba daidai ba ne wannan duk wani wanda yake ya faɗa wannan abin ba daidai ba ne ya kuma ci karo da abin da manzo Allah mu ya mana wasici mazala ce tazawwajin waludal waluda fa inni mukafirun bikum al anbiya yawm al qiyamah ku aure wanda ake yawan santa kuma wacce take haihuwa haihuwan ko mai yawa ba haka al walud ba wai ta haihu daya biyu kawai ba a ta wanda take tana haihuwa yake cewa zan yi alfahari da yawan ku to kawai sai shikenan ka ce wai mu da ba ka haihu saboda gudun kasta abinci bayan Allah ta'ala shine ya takafuli cewa zai zai ba su abinci su ci kaga duk wanda ba ba daidai bane wannan kaga anan ba muna magana wani mutum ya wuce wani gona da iri wajen ya cewa shi ba shi da aiki misali sai haihuwa ba alhali kuma in ya haihuwa kuma sake su ki a waje wannan kaga duk ba ai ba ba wani mai hankali zai faɗa wannan magana kamar yadda babu yadda za a yi kai dan abin da yake shigo a hannunka bai kai ya kawo mutum a ce ka je ka tada mata hudu kaga wannan duk wanda yayi wannan abin kaga so yake je ya kai kanshi wani abin da ba zai iya fita ba to ba mai ce maka wai kawai yaro kawai ayin daga an haife shi bayan shekara ɗaya kawai uwa bata huta ba kuma kai ba baka sarara ba kuma shi ma wani baka bashi wani haƙƙi da ya kamata ka bashi bara kula da shi kuma ƙara haihuwa sai ka dan kana gani in kana buƙatan kai tarbiyyar yaro kaga tarbiyya ne yasa kake wannan abu sai kai tazara child spacing wannan kuma shi kuma Qur'ani a sunna hadisin Jabir Jabir ya ga mana wannan cewa kunna na'zil wal Qur'an yansif muna yin azalo Qur'ani ya sauka wato ba hana su ba saboda idan suka ji cewa yanzu ba lokaci ne da suke bukatan samu da ba wata kila suna akwai wasu yayan da ake ganin a ra'ayi musu tarbiyya ta kula to shi kenan sai su wannan al'azuru kuma mun wa shine a daidai wannan lokaci zaka ga wasu suna yin wato child spacing ko wani abu amma ka ce wai kai din gurgun ba za ka haihu ba mu shi muke magana cewa ko muka ce wai ba zan haihu ba saboda gudun kar talauci ni yanzu zan daina ci indomi ko ka daina ci indomi ko ka daina ci indomi da rayuwa ta yi tsada ko mutum da ya kama karshe a karkashin ka dole ka ji jiki balle balle ba abin nan saboda haka wannan duka ba ba daidai bane akwai dalilai na shari'a da yake sanyawa a wannan daga farko shine muka ce kamar idan kana idan tana yawan haihuwa abinda mata ke cewa haihuwan gurli din nan ita ita kafin kafin a kai kafin a kai wasu yan watanni kawai ta ƙara samun ciki to wannan babu laifi a danga dan bari a sarara saboda shi wannan yaron ya kwari kaga yanzu maslahar dan da maslahar uwa kaga wannan wato masala ce tarbiyya daga ci abinda malamai ke kawowa shine ita kanta uwan kuma ta dawo da kuzarinta saboda kamar da aka sani yawan haihuwa ai ba wasa ba ta haihu yau ta haihu gobe ta haihu jibi in aka yi wasa sai ga in ba wani abu take samu cikakke ba sai ga wato tana fama da wato laulayi kwarai da gaske to wannan babu lifi sannan abu na uku shine wato shi saboda shi ma maslaha uban in ya zama da in suka taru suka masa yawa ba zai iya yin musu tarbiyyar da ya dace ba to sai ya ga bari ya dan yi tashi fesin to kaga shi wannan tarbiyya ne wato ya sanya shi ya dafe dinsa shine motive dinsa shi ne yake tunkuda shi yace bari a yi shekara da biyu misali ko ka shekara uku yayi kwari in ba in ba yana so mai uku da rabi ko wani duk yayi kwari ba yayi kwari ba shikenan kuma sai ya ci gaba da yi abin da ubangiji ya rubuta mushi da arziki duk wanda babu babu laifi amma mu ce cewa shi in gurgo shi ba zai yi bane saboda wannan talauci shine muka ce wannan ba daidai bane ko ya ce ma shi ya kawai a bi zai yi ko uku zai yi ko hudu kawai zai ya ishe shi in yi magana ce ya ishe shi duk wannan ba daidai bane haka zalika kuma ita ma idan wato akwai wani maslaha na na uwar na ana neman wato magani ba ta da lafiya tana tsakiya tsakar neman magani babu laifi a ce ba za a ɗan jinkita mata wajen haihuwa ko wani abu makamacin wannan duk musulunci ya ba mu wannan duk musulunci wanda mu bai bar mu da wannan ba amma abin da muke magana shine mu da mu ubangiji zato ya rika jin cewa wato talaucin shi shine yake shine wato ya wajabta mishi haddada iyalin iyakace iyalin da zai da Allah ta'ala ya bashi yace kawai shi guda hudu ya ishe shi saboda me saboda rashin kuɗi ko rashin wato arziki da yake da shi duk wannan ba daidai bane kuma dinda yin irin wannan kare tsammanin cewa wato yana yin wani abin da yake musulunci ya bashi dama ya bashi dama ba za a haihu in kana bukatan ka tarbiya ka tarbiya in kana bukatan ka yi tazara ka tazara amma ka ce wai kai din gurgun ba za ka haihu ba saboda rashin kuɗi ko ka ce kai ba za ka haihu ba saboda sai dai kai adadin yara uku sun ishe ka ai sun ishe ni suna damuwa da hayaniya to sai ka ki auren baka huta sai ka ki auren ko kuma kawai ka ce ta je gidansu ka haƙura kowa ya haƙura shi kenan ka kai sai dai ya samu wani wanda yake san hayaniya shi inda kai ba ka san hayaniya eh so da ka ba daidai bane kuma a duka kula kwarai da gaske duk wasu maganganu da za a yi wajen wa'azi wajen mamata da sauransu kar a yi musu wani wa'azin da zai zama ya ba su lasin ya ba su wani wato wani tikiti kawai da za su ɗauka su ce kawai shi kenan ba za su yi musu wannan abu duk malami zai zama alimi da rabbani duk malami zai zama wato alimi da rabbani mai tarbiyya ba tarbiyya bane kawai ka zo ka sake wata fatawa kai abin da kake nufi daban su kuma abin da yan duniya za su ɗauka kuma su fassara maka wannan fatawa daban duwane ba daidai ba ne Allah ta'ala shi ya halice mu kuma shi ke ba mu arzikinmu kuma a da can ai yawan yayan ma shi ne arziki kai har yanzu ba mutanen china ba da me suke suke taima mutane man fawa ne suke da shi sauran kamar germany da su yanzu suke cewa ba su haihu ba rubuta haihuwar shekarun baya duk gasu ana ta magana cewa more than 50% yanzu duk tsafi ne to a yaya a yaya akwai wasu lokuta da suka rika nema in ba daga baya da suka da da suka daka kafa wato musulmi suka suna ta dan shigowa ɗan shekarun baya suka wasu ɗan kungiyar fejida suka fito suka rika fito da bana suna zaka cewa sai da a driving muslims out of germany to a wani da can ai suna cewa su shigo saboda su taimake su wajen haihuwa su taimake su wajen haihuwa saboda ba su da yara ba mu yanzu kawai mutum wani ya zo kawai yana ta maganan saboda ya dauki wannan fatawa ta matar su waye yana cewa shi mu za ba za a haihu ba in za ka yi charles basin ka charles basin ɗinka ba wanda ya ce karka yi illa iyaka dai da abin da za ka ba matanka to ka tausaya mata ita ba ka ba ta wani abin da jikinta zai iya ɗauka amma kuma kawai mutum ya ce shi ba za a haihu ba kawai ce shi ba za a haihu saboda najeriya babu wato ana cin talauci to kaga wannan shi muka shine tsabagen abin da musulunci hana mu yace la taqtulu auladakum min imlaq Allah ta'ala ya tsare ni manzala tace man'un wahat a man'un wahat shine shi ba wai rowa rowaye da da kuma kari akwai rowa akwai karin wani ma'anar rowan kuma shi ga rowa sannan kuma ga fade kuma na wani eh shine wannan man'un wahat shine ashuhu da ake fada shi ashuhu al-bukhl da kuma al-hirs shi ga al-bukhl gashi baya sai ibada nashi sannan kuma gashi kuma yana kuma sannan wani ya karɓa shi to kaga wannan ai bayan da za a zama lafiya da shi da kowa sai ya yi fada wannan ko da iyalansa ne sai ya yi fada inda ya zama shi ake sake nan shi dai wato shi kullum yana sama shi kai dai a baka amma kai ba za ka ba naka ba za a more ka ba to kaga wannan ai ba ba daidai bane a'a lallai ba wani duk wani abin abin da ubangiji ya baka dan ka cire wani abu ka bayar nan bai sanya a ce wai ka ka tawaya ba mazala na cewa ma na kasa malum min sadaka babu wani wato dukiya da yake ta waya saboda sadaka da ake yi ga mai hankali mai tunani ya san cewa wannan sadakan da zai yi in zakka ce in ya fitar wannan zakkar da zai bayar to ita wannan za ta zama mashi tsaro ga sauran dukiyar nashi baki daya saboda idan idan ya zama wato mai kudi ya zama ya daina yin zakka to babban abin da zai jawo maka shi ne hasara da hikima tsakanin shi sadaka to da wani abu zai same shi suna ji suna gani in dan shi zai lallace su bashi idan wani abu ne ya faru a gidan shi ba su kai dauki ba suna mushi mummunan fata masa cewa bashi ma bashi kaga wato hakikiru da hasana ta je ta jawo tsiyayya yau ga su zama wa mutane su tsaron ka inda ka ba su to da ko baka ce ba su ga ka'ida idan jama'a kai Allah ya dauka haka da dukiya ka zo kana ba su to kamar ka ce su maka da gadin gidanka ne da gadin iyalinka duka wannan ka sayi kanka ne kai baka sani ba sau da aka sai maza da cewa ma na kasa malum min sadaka idan baka ba kashe kuɗi saboda wannan saboda ka ba su ji daɗi ba to za ka kashe kuɗi ko wajen security wajen sayan dan abu langalangan da ake sawa na haurawa kaga da ka jama kanka amana kana ba su da kana ba su to na waje ka basu na dama ka basu na gaba ka basu na hagu ka basu to duk wanda zai tsalaka maka gida za su gani kuma za su kawo maka dauki amma ka kyale su ka kyale su yaran ka suna zuwa makaranta mai tsada su kuma nasu ka kyale su kuma primary ba zai ba kai kana ci 3 square meal kullum ko mai daɗi su kuma ka kyale su sai su ta fama da kanshi to kaga duk wannan ai baka tamke su ba saboda haka kuma za su dinga maka mummunan fata za su dinga maka hikim za su dinga maka hasada shi yasa manzo Allah yake cewa wa mad'in wahat wannan ya daga cikin abin da ya hada sahabban shi yin su Allah ta'ala ya raba mu da waɗannan cututtuka cututtuka yayin da yake damu al'umma ba bai da alaka da babu mun sallah ba tunda bai an kawo shi dole mu tsami bayanin su so cututtuka da suke da alaka da alaka mu tsakanin mu da sauran masu kuɗi da kuma wanda suke alaka tsakanin talaka talaka alaka tsakanin gidan abubuwa da gida tarbiyya da gida saboda haka biyu suna da muhimmanci kwarai da gaske mu kula Allah ta'ala ya taimake mu sai hadisi na gaba shine hadisin sumai wa an sumay maula abi bakr maula abi bakr bin abdurrahman ibn al-harith ibn hisham عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق الحديث وانا حديثي ne daga Sumai shi ma Maula Abubakar bin Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham baran bawa ne kun ga wato yanda sahabbai suka rika sayan bayi wani lokacin sai su kawai ba wai dan ba sa ma wahalar su banda suke musu kawai su ta koya musu addini to idan bayan shi wannan shi wannan wato wannan sahabi ya rasu za ka duk wanda zai zama sarki a wajen kuma shi shine wannan wannan barna bawo ka duba ga shi wannan warad maula al-mughira yanzu kuma gashi wannan sumai maula maula abubakar ibn abdurrahman ibn harith ga nafi maula ibn umar haka haka zaka ta samu mawali suna da yawa daga baya sun zama manya al'aba aba ibn abi rabah ɗaya daga cikin halibofi ya zo ya gashi a wajen aikin haji ya ga kawai ana ta ɗuu ana zuwa wajen shi ana ta dafifi amma shi ba ba a ta shi ma saboda saboda shi wannan Allah ta'ala ya ɗauka shi da ilimi kuma Allah bai ɗauka shi shi ma a halitta ba a ba ɗin kuma dama can shi ba wai ba ya cikin wato manya-manyan larabawa shi ba ya cikin su ya daga cikin wato wanda suke su ba Allah bai ɗaukaka su ba daga cikin kabilu wanda ke Allah ta'ala bai dauka su ba amma duk da haka za a gani da yayi ilimi ko sai Allah ya dauka shi saboda haka ilimi yana dauka mutane kwarai da gaske ya yake cewa an abi salih as-samman daga abu salih zakwan as-samman an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah anna fuqara al-muhajirin cewa wasu daga cikin fakirai matalauta daga cikin muhajirai wanda suka hijira daga makka zuwa madina ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalu suka ce ya rasulallah ya manzan Allah zahaba ahlul dukuri bid darajatil ula wato masu abin hannu masu hannu da shuni sun tafi da daraja madaukakiya wan na'imul muqim da kuma ni'ima wacce take madimanciya wacce take dimammiya faqala wa ma za sai shi da meye suka samu haka qalu suka ce yusalluna kama nusalli suna yin sallah kamar yadda muke yin sallah wa yasumuna kuma suna yin azumi kama nasum kamar yadda muke azumi wa yatasaddaquna wa la yatasaddaq kuma suna yin sadaka amma ba ma sadaka kaga sun fifice su kenan wa yurtiquna wa la nu'tiq kuma suna yantar da bayi da wuyayi mu ba mu yantar da kowa saboda ba mallaka ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce afala u'allimukum shay'an bana koya muku wani abu ba tudrikuna bihi man sabaqakum za ku ji kamo wanda ya rigaye ku wa tusbiquna bihi man ba'dakum kuma za ku rigaye wanda ke bayan ku wanda ke bayan ku shi ma za ku rigaye shi wala yakunu ahadun afdala minkum kuma ba wanda zai zama ya fi ku falala illa man sana'a mithla ma sana'tum sai wanda ya aikata kwatan kwatan abin da kuka aikata qalu bala ya rasulullahi suka ce eh ya manzo Allah a bada mana abin da zamu zamu samu falala mun ba qala sai manzo Allah ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salah za ku tasbihi za ku kabar bari za ku kai tahmidi wato bayan kowane sallah 33 sau 33 33 marra sau 33 قال أبو صالح سا أبو صالح كي توا فرجع فقراء المهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai daga baya kuma wato bayan sun dauki wannan fa'ida sun yi suna yi sai suka ƙara komawa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna to ai masu kudin sun ji abin ɗan uwan masu kudi kai abin suka ce ɗan uwan masu kudi sun ji abin da muke yi ka gaya mana kuma muka je muna yi fa fa'alu mithlahu sai suka aikata kwatankwacin wannan su ba dama kuma ba za kun ga ya ce illa ma sana'a mithla ma sana'atu sai wanda ya kwatankwace abin da kai to su ma sun je sun yi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce musu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falalan ubangiji ne yana ba da shi ga wanda ya ga dama qala sumay sai shi sumay yake cewa a فحدث بعض بعض اهلي بهذا الحديث فحدثت وفحدثت بعد اهلي بهذا الحديث sai na ba wasu daga cikin sashin wasu daga cikin iyalai na wato mutanen gidan shi wannan hadisi fa qala sai sai yace wanda yake ga ba wannan hadisin sai yake cewa wahimta kai kuskure inna ma qala manzo Allah cewa yi fa tusabbihu Allah 33 kai tasbihi 33 wa tahmadullah 33 sannan kuma in ka gama sai ka zo ka yi alhamdulillah su 33 su ma wa tukabbiru wa tukabbiru Allah 33 sannan kuma sai ka ce Allahu akbar su 33 to sai kaga ce yayi kuskure shi cewa yayi a baya cewa yayi ai tasbihi ai kabbara ai tahmidi su 33 aka ya faɗi shi a dunkule shi kuma da yazo yana ga wani wani daga cikin ahalin gidansa sai ce kai kuskure cewa ya yi maza Allah cewa ya yi tashin da uku tasbihi sai a zo a yi takabiri tashin da uku sai a zo a yi tahmidi tashin da uku haka ya faɗa to sai shi ne ya gaya mashaka suke fara za'atu ila abi salih sai ya sake koma wajen abu salih as-samman fa qultu lahu dalika sai na ce masa haka fa qala sai ya sake cewa Allahu akbar wa subhanallahi walhamdulillah zaka ce ne Allahu akbar subhanallah alhamdulillah hatta tabluga min jami'ihin 33 har sai ka kai dukkan su ka kai su duka 33 wannan ya wannan fa ya jawo malamai sun ta magana wai wannan hadisin da yake nufi akwai kaga shi wato gyaran da aka masa shine sace koma wajen malamin sa Abu Salih As-Samman wanda ya dauka hadisi daga Abu Hurairah shi sai sace kun faɗa mishi abin da ya faɗa mishi a farko wato bai da wannan gyaran ba ke shi cewa yayi a tasbihi a kabbara a tahmidi 33 su kuma wanda ya mishi gyara take cewa a'a cewa yayi a tasbihi 33 ba an gama ba a tahmidi 33 ba an gama ba sai a takbiri 33 to shine malamai wajen wajahi ashurah nake magana malami masu sharhi wajen wajahi wai meye shi Abu Salih da alai ke magana suka suka sami wato bambancin fahimta shi anan wasu suka ce anan Abu Salih sama yana aljami da yace hatta tabluga min jami'ihi 33 yana magana al-majmu' ne al-majmu' shine kamar total adadi eh kaga yanzu yace kamar da yace kai tahmidi kai takbiri kai kuma tasbihi 33 yana maganar total din kenan amma eh kaga in kai zaka raba shi ba zai zama 11 ɗaya kenan ba eh wasu haka suka fahimta wasu suka ce a shi abin da yake faɗa cewa yake ai kaga shi wannan mai wanda ya mishi gyaran cewa sai kaga mata subhanallah 33 a ware a ware sai ka zo ka yi alhamdulillah a ware shi ba sai ka yi wallahu akbar shi kuma wai a fatawarsa cewa yake yi ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ko ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar a haka in yayi haka kaga yayi ɗaya kenan in ya sake yin biyu to haka zai yi tatin da uku kaga yi tatin da uku ko wani tatin da uku ne eh ka in a wannan in a wannan fahimtar ne kaga tatin da uku aka yi dai an kai 99 in kuma a wata fita na farko ne kaga tatin da uku aka yi eh to wannan wanne ne zai fi zama rajihi a wannan magana fahimta da suka yi
wani wanda baka fahimta ba wanda muka fi ba wai a nan hadisin da shi sai a duba gani in yayi ba daidai bane ko wani abu kamar haka to gaskiya wata abin da yafi daidai saboda akwai shi wannan ita wannan ruwaya ba wai ba wai shi su mai shi kadai ya ruwaito ba akwai wato in ka je garba cikin sahih muslim akwai rata ibn haywa ya ruwaito akwai kuma ɗansa suhail ibn abi salih as-samman suhail to shi suhail ne tashi sai ma ƙara rabi maka sosai yake cewa ihda ashara ihda ashara sha ɗaiɗe sha ɗaiɗe fa jami'u zalika kulluhu talatatun wa talatun kaga duka zama tashin da uku da kaga shi abu sali abin da ke magana sha ɗaiɗe za ka yi idan ka gama sai kaga ya zama tashin da uku kenan total wannan ɗansa ne yake wanda yake ɗaya daga cikin marwaitan ya ƙara yin wannan bayanin saboda haka kuma wannan shi zai taimaki abin da aka ce su bai in yayi kuskure ba na jin cewa zai saboda kawai ya yi tafi tarin kawai dan dai kawai ya sa bai ce subhanallah ya gama ba kawai da ya ce subhanallah sai zaki cewa walhamdulillah ce wallahu akbar ya hadisa a wuri daya bai saboda shi ba za ce ya kuskure ba saboda yayi wannan adadin yayi wannan adadin shi ko suhail abin da ke faɗa shine wato abin da babansa ya ce Abu Hurairah ya ce shine yayi sha ɗaya yayi sha ɗaya in ya gama kuma sai ya watan sha ɗaya in ya gama watan sha ɗaya har ga watan 63 wannan shine wato abinda ruwaya tafi tafi tafi tafi mara mushi baya amma dai akwai wasu shura da suke fahimci wancan din sai dai gaskiya bai da karfin da gashi an sami shi dan sa wanda ya ruwaya ta ya ruwaya din kuma ruwaya ce dai imamu suke cewa wazada suhaib ibn abi salih ya kara a cikin ruwayar sa 11 11 11 11 kaga wannan ayi bayani ne daga cikin asalin kuma arrawi adra bi marwihi shi marwaci shi ya fasara abin da ya ruwaito da haka za shi za a fara daukan wato fasara shi akan kowa ila iyaka dai a nan abin da malamai ce magana shi wannan yana da kawai sha ɗayan za a yi kuku wannan sha ɗayan shi ma abu sali ɗin ya ɗauke shi da wani abu rai ba daidai ba saboda an samu aba allaisi ya ruwaito aba ibn zaid allaisi ya ruwaito daga abu hurairah shi tahin da uku ya ruwaito to wannan kawai abin da za a dauka shi ne shi abu salih ya roci abin da abu hurairar ya ji cewa manzan Allah ya faɗa da shi ma saboda a cikin waɗannan tasbihai an samu ɗan bambance bambance yanzu kamar takbiri ba a ce tashin da uku ba ne to amma akwai ruwa da take cewa a tashin da uku ba to kaga akwai alaita talafin mubah wato akwai ana ɗan sassaɓawa kowane kai ka yayi in kana ɗan sauri za ka iya yin sha in kuma za ka yi tamam ɗin sai ka yi 33 33 wannan shine abin da yafi amma ba yana nuna ba yana nuna cewa wai ka sha ɗayan kamar in aka tsaya akan ta shikenan ba da ma a kara ba duka wannan wasu duk wannan ya da duk wannan ya da yalwa wasu ne malamai suna fahimta cewa wai sai dai kai wancan ka gama kai wannan in ka gama kai wannan da ma yirka gaskiya akwai yalwa ba wani dalilin da zai sa a ce wai shi ma wani wani in ya in ya yi irin yadda muke muka fi mu fara wanda mun gama ko mu yi wancan shi bacewa yake amma shi in dai har guda ɗaya in ya rike guda ɗaya sai sai ya tasbihin duka in ya ƙara ɗaya ɗaya sai ya tasbihin duka kaga in ya ka taki da uku ya san ya gama kenan wani a haka ke yi kuma shi in yi hakan ma baya wannan ina jin in bambanta ba na taba jin ɗaya daga cikin katika wasu daga cikin katika na dr ahmad shi kama ya mafi zaɓen wannan din yana ganin kamar wannan ya ka sauri kuma ba za ka nuɗe ba amma a layi halin wannan ya danganta da yadda kai kake jin cewa za ka yi kayanka idan ba mutum ba zai buɗe ba kowanne ya yi babu wani matsala a kan shi insha Allah abinda zai nuna maka cewa zai iya abu huraira shi kanshi daga baya yana ruwaito wanda ake ana karawa yadda sauran marwata ke ruwaitowa shi ne abinda imam musulmi ya fitar da shi imam ahmad annasai a cikin al-kubra abu ya'la al-mawsili da ibn khuzaima ibn hibban al-tabarani a cikin addu'a al-baihaqi daga ata ibn yazid ta hanyar ata ibn yazid babban tabi da al-laifi daga abu huraira abu huraira ce manzo Allah ya ce man sabbaha Allah fi duburi kulli salati wanda yi wanda yi Allah ta'ala tasbihi ya wato tsarkake ubangiji dubara kullin salah bayan kowace sallah 33 so 33 wa hamidallah kuma yace alhamdulillah 33 so 33 wa kabbara 33 kuma yace Allahu akbar so 33 sai Abu Hurairah yace fatilka 99 yace manzo Allah yace wannan 99 kenan wa qala tamamal mi'a sai a cikon darin yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir in ya fada haka ghufirat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr za a yafi mishi zulban sa to kaga wanda aka shi Abu Hurairah ya kawo ya kawo abinda ake magana saboda haka sha ɗayan ba ana magana wai an iyakance ta ne ba shi ma Abu Hurairah da ya ruwaito wannan kuma ya ruwaito wacce take ta ta wato ta wannan adadi ta wannan yawa saboda haka wannan al-ikhtilafu mubah al-ikhtilaful mubah shine abinda malami ke cewa ikhtilafut tanawwu duk wanda ka samu dama kai wasir babu lafi in wata kana sauri babu akwai sanda kake sauri zaka iya dangaje tasbiha wani lokaci kuma zaka iya zama kai shi cikakke babu lafi amma kaga anan duka a cikin ruwaye na guda biyu sun nuna cewa wato Allahu akbar ana yin shi so 33 ne to shi ma akwai ruwaya da yake nuna cewa babu lafi za iya kai shi a 34 kaga sai ya zama cikon ɗarin kenan ya zama cikon ɗari kenan kaga ka gaba talatin da uku ga talatin da uku ba ba to amma in ka ka bara Allahu akbar sai ka talatin da hudu shi ba shi ma wannan ruwaya tana cikin sahih muslim ya Imam Muslim ya fitar da shi ta hanyar Al-Hakam ibn Utayba daga Abdurrahman ibn Abi Layla daga Ka'ab ibn Ujra Ka'ab ibn Ujra yake cewa manzon Allah ya ce mu'aqibatun la yahibu qa'iluhunna aw fa'iluhunna dubra kulli salatin maktuba 33 tasbiha shine tasbihi guda 33 wa 33 tahmida ya tahmidi 33 wa 34 takbira kuma yace Allahu akbar su tashin da ku to kaga wannan yana maka cewa babu dafi to dai ire-ire wannan abin da malamai ke cewa duk yayin da aka sami wata ibada duk wata ibada yayin da aka same ta a yau an ce ayi wancan gobe an ce ayi wannan ayi wannan jiba an ce kuma kai kai wannan shi ma to sunna shine wai in kai wannan gobe gobe kai wancan shi ne ikhtilaful mubah ne wanda kuma kafi dacewa da sunna akan wanda zai doge akan daya wanda ya doge akan daya kuma shi ma yana kan sunna amma dai wanda ya fi dacewa da sunna shine yau yayi shi yin manzo Allah wannan gobe ya wancan duk babu liji akan wannan kamar yadda muke muke yi a a zikiri na ruku'i da sujada kamar yadda muke yi kuma a zikiri na na tahiyya kaga wani lokaci muna yin na Abdullahi dan da Umar dan Khattab wani lokaci mai na Abdullahi dan Mas'ud wani lokaci mai na Ibn Abbas wani lokaci mai na Abu Musa al-Ashari da sauransu da sauransu lokaci yayi to wannan shine wato abinda malamai ke fada gami da wannan gami da wannan hadisi daga cikin fa'idojin wannan hadisi da zamu abin nan shine wato wannan azkar din da muke yi bayan bayan sallah wannan azkar da muke yi bayan bayan mu idan da sallah wato muna dauko muna samu kanmu ne ad-darajatul ula wan na'imul muqim ni'ima ce madimanciya da kuma daraja madaukakiya muke jawo kanmu saboda haka mutum in yana son ya gajarce makanshi wannan darajar shi kenan sai sai ya makanshi ya tauye makansa in kuma yana son ya ci gaba da wato kokari to kaga yanzu gashi nan gafin ni ga mai doki ta kokari ubangiji kuma yana ta kara masa matsayi saboda abin da zai nuna maka haka ai su suna cewa ne wato yan uwansu masu kuɗi sun samu daraja madaukakiya kuma sun samu ni'ima mulimanciya sai manzo Allah ya ba su kuma abin da za su same ta saboda haka wannan shi ke da muka cewa duk yayin da aka idan da sallah kai wannan tasbihan eh, ba irin na matasa ke yi ba yanzu da zarar an gaba kawai ai haka haka a tashi eh, ko ya ya bayi ko bai yi mata wallahi alamu ne amma dai yayi oh ya tashi abin sa to kaga yanzu kamar kana yi kanka wato bukulin ni'ima da ubangiji ke kara maka da kuma daraja eh so kai an kara maka kai an kara maka kai an kara maka musamman ma yayin da kun kana yi kana istihdarin girman ubangiji kana halarta da girman ubangiji yanzu ne da kake kake cewa subhanallah kaga subhanallah kana kana tsarkake shi da dukkan wani dukkan wani aibi da nakasa to yayin da kake halarta wannan abu to shi kashi wannan akwai wani ƙari na lada ko wani ƙari da matsayi yayin da kake cewa alhamdulillah kana halatto da duk wani girma ne da kirari da kuma duk wani sukufi na yabo da kamala kake tabbatar masa yayin da kake cewa Allahu akbar kana nuna cewa kuma duk a cikin masu girma wanda ka sani da wanda baka sani ba to ubangiji shi ya fi su girma to yayin da kake istihbarin wannan girman na ubangiji to wannan shi gashi wato ba daidai yake da wanda kawai yayi shi akan al'ada ba kaza akwai kaza akwai yanda mun lokaci muke ibada sai ga mun mai da shi al'ada mun haddace kawai muka yi muka tashi abun mu to kakai zamanin waje dai kake da wanda shirwa yayin da yake yi yana cewa subhanallah yana istihbarin wato wannan yana halatowa a zuciyarsa da wannan girman ubangiji wanda ba daidai kuke da shi ba saboda shi bai zama wato lahin ba bai rakana ba yana yana cin cikakken hankalinsa game da abin da ke yake ambato na ubangijinsa sannan kuma wato daga cikin falalan hadisin shine wato duk wanda ubangiji ya fifita shi da wani da wani daraja to ba a yi masa hasada kaga a nan sahabbai ba hasada suka musu ba cewa suka yi su masu gibba suka musu akwai mace tsakanin alhassu da alghibba alghibba shine naga kana da kana wani abu na alkhairi to ni kuma ban da yanda zan yi sai nake son ni ma Allah ya bada wani abin da zan yi kwatankacin naka amma kai ma ka fara kana da naka kaga anan ma shi sa suka ce wai sami'a ikwani na ahlul amwali ɗan uwanmu kaga ba ba san ba hasada sun su ba eh akwai yawantakan nan illa iyaka ne su ma suna son su zama wato a sun wasu samani rigayi to kuma dama wannan shi abinda malamai ke faɗa babun da'a babun alqurbat abubuwan da ke kusanta ka da Allah wannan akwai wato rigegeniya tsakanin mu'minai kanu sari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaba saboda kai sari'una fil khairati suna rigegeniya game da aikin alkhairi babu laifi tsakanin mata da miji tsakanin da da uba shi ta rigegeniya kan aikin alkhairi wannan babu laifi kamar yadda za ga wato sahabbai suna cewa abubakar siddiqu da yawa duk yayin da aka zace ake alkhairi sai su ga ya riga su to kaga ga wannan rigegeniyan yana nan tsakanin mumulai babu laifi shi za kuma malamai suke cewa makaruhi ne a riga al-itharu bil qurab al-itharu bil qurab shine kamar abu za a shiga cikin sahu kawai dan naga wani wani wani wanda nake girmama shi dan malami na ne ko wani abu sai in fifita shi ya shiga sahu a to kaga sahu wannan ka shiga sahun gaba ai wannan shi ibada ce shi ko tsakanin ibada cewa aka yi duka kuitar yegeniya ba a ce ka fifita wani ba a rigegeniya kuitar yegeniya sai dai idan akwai maslaha misali ka ka ka fahimci cewa za a yi wani tsayi wajen ne mai nisa shi kuma shi ya daga cikin wanda yake idan tarihi ce shi zai shiga to wannan yau kila amma dai al'itar bil qurab ba da bisa cewa wannan makruhi ne makruhi ne ba ba san ana yi kowa da kowa ya nafsi nafsi game da domin da mai dan ubangijinsa kowa ya je ne ba Allah ta'ala ya yadda da mu amma kan ana sahabai su ba su musu hasada ba illa iyaka dai sun yi niyya sun yi ina ma ina ma ba ta da hasada ba da ake fada sun yi ina ma da su ma suna da irin wannan falalan sai manzo Allah ya ga musu wannan falalan na ubangiji sai su nemi su ma majalin sa wajen wajen Allah ta'ala lokaci ku to hadisi ɗaya rage mana amma dai kuma babu laifi za mu yi tsayawa akan sai insha Allah sai a cikin saboda bayanin da za a yi insha Allah idan muka zo sai mu tashi hadisi na 137 hadisin Aisha wanda yake magana akan khamisa abinda makanta dai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ta'ala insha Allah sai